الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى يومنا دايا قوة رمضان هجرات منذ سيرة manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka sani tafsirin mu dama inda muka tsaya na ake dorawa da na mako mako da na ramadan ko ba haka ba to don haka dai muna cikin suratu yunus sannan kuma wato a aya ta 60 zuwa 61 kenan ko a shafi na 215 a nan muka tsaya a tafsirin da muke yi na mako-mako to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malam mu tashi ayar wa ma takunu fi sha'anin inji Allah subhanahu wa ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
na'am to kamar yadda muka sani tafsirinmu yana gudana ne akan wani tsari wanda wannan tsarin haka ne muke tafiyar da shi ko ba haka ba na farko ana fara bayani ne da munasaba alaka tsakanin aya da aya haka ne ko na biyu sai mu zo zuwa ga asbabun nuzul in akwai duk da yake wani lokaci muna farawa da asbabun nuzul ko ba haka ba na uku za mu fassara kalimomi abinda suka kumsa ɗaiɗaikun kalimomi yadda mutum idan ma ba ya yi zurfin bincike ba ne kan ilimin tafsiri wannan ya ishe shi ko ba haka ba abu na hudu sai a je zuwa ga matsaloli wanda su kuma matsalolin wani lokacin sun shafi na lugha wani lokacin sun shafi na shari'a ga sunan dai daban-daban karkashin aya wanda muna ɗaukar wannan mataki ne saboda manhajin ya zamanto a bayyane ba a ɓoye yake ba sannan kuma kowa zai iya amfanuwa da wannan manhajin kuma kowa zai iya samun nashi rabo daidai gwargwado Allah ya taimake mu to kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan tafsirin mu da zamu fara shine cewa akwai hukumce hukumce da sun ka shafi azumi na zamani alqadaya mu'asira da suke da alaka da azumi to kun san mun yi na zakka a shekarun da suka gabata to bana insha Allahu ta'ala na azumi za mu ɗauke su duk da yake muna tunanin ba su da yawa in Allah ya samu ƙare su tana yiwa a kawo na sallah su ma sannan kuma a kawo na hajji rukunan da na musulunci gaba ɗaya in Allah so sai mun yi su ɗaya ɗaya akwai wani littafi muftiratu siyam al-mu'asira na ustaz Dr. Ahmad Muhammad Al-Khalil ɗalibin ilmi ina so zai nemi wannan littafi da kuma Al-Jami' fi muftirat as-siyam al-mu'asira wa ma yakthuru as-su'alu anhu da jam'u wa dirasa ad-doktor Ahmad Baji Al-Anzi ko abin da ya kama da haka waɗannan littafan muna faɗar su saboda ɗalibin ilimi ilimi yana iya nema ya samu littafin shi da kanshi ya karanta mun ji wannan da kyau ko ba abu ne wanda ake boyewa ba Allah ya taimake mu to sai mu fara da wato zancen munasaba wannan aya wa ma takunu fi sha'nin a lokacin da muke tafsiri mun yi bayanin abin da ibnu ashur ya faɗa karkashin wannan aya wa ma takunu fi sha'nin yace ma'tufatun ala jumlati wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyamah ita jumla ta wa ma takunu fi sha'nin an yi atafinta ne akan jumla ta wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyamah mun jiya da kyau to ga an ce an yi atafin abu yana buƙatar a san me aka adafa me ne- wanne ne an ka hada da wani sai ya ce atfu gharadin ala gharad ma'ana an yi atafin an gane ko an hada wani buri akan wani buri shine gharad wata manufa akan wata manufa li'anna fasl al-gharad al-awwal domin yadda an ka rabe wato buri na farko bitadhili dalilun ala anna al-kalama qad nukila ila gharadin akhar kenan yana nuna cewa an tashi zuwa ga wata magana domin mi domin wawun da an ka kawo yace wa dhalika al-wa'du bis-sawabi lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam ma huwa qa'imun bihi min tablighi amrihi wa tadhkiri shu'unihi muslimina an gane ko shu'unil muslimina wa ta'idu dinil islam بالثواب المسلمين على اتباعهم الرسول فيما دعاهم إليه kenan tunda Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alƙawalin lada da kuma sakamako mai yawa da waɗanda suka bi shi tunda yana isar da saƙon Allah ya ce to waja a hadal wa'adu bi tariqati ta'rid bi husuli ridallahi fi qawlihi ta'ala illa kunna alaikum shahuda an gane ko kenan sai ya zamanto an ƙara nuna yadda Allah tunda an ce in Allah zai baka sakamako ai kai ka san mai baka sakamako kana son ya san aikin da kai ko ba haka nan bane ka san ya san kokarin da kai ko ba haka nan bane tunda ana yiwa idan ba a san iya kokarin da kai ba yanzu indan duniya ne wani sai ya zo karfe 12 aiki wani ya zo karfe 8 kuma duniya da yake ba gaskiya ake so ba sai ka iske wanda ya zo 12 ya samu biya fiye da wanda ya zo karfe 8 an haka ko ba haka wani lokaci saboda ba a sani ba saboda shi wancan zai nuna shi ne ya yi kokari dama makaryata galibi suke son nuna kansu waɗanda ba su iya ba ko ba garin bane ko kuma a'a an sani amma dai shi wannan shi ake so wannan shi abba a so shi yasa kasashen afirka da kasashen larabawa ba za mu taɓa ci gaba ba masu aiki waɗanda ga son aiki daban waɗanda ake son da aikin daban wanda ya iya kaga ba a son shi wanda ke da kokari ba a son shi amma wanda ake son a sa shugaban waɗanda za su aikin shi kuma bai son aikin kuma bai damu da aikin ba ka faɗa min yadda za a yi mu ci gaba ƙarya ce muke yi wallahi in dai ana son a ci gaba dole sai an nemi wanda ya iya kuma yana son abin to mu wanda bai so an gane ko kuma bai iya ba shine shugaban waɗanda sun ka iya kaga dole zo ya kare kowa a wannan ɗabi'a mu ce wannan ka'ida ce ya kamata a faɗe ta saboda mutane su sani to kenan Allah ya ce illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi ma'ana na Allah yana ƙara bayyana bayanin cewa sakamakon da yayi ma annabinsa kamar alƙawalin da yayi ma annabinsa da masu imani ba abu bane wanda a'a ka kusa tsammanin akwai wani abu wanda za a yi wanda ba mu sani ba kenan kaga in ya zamanto duk abin da za ka yi wanda zai baka sakamako ya sani ni za ka yi sai ka ji ƙarfin aikata shi ina fata an fahimce ni ban sani ko mun fahimta ba ibnu ashur akan haka ya tahi na cewa an yi atafinta akan gharad akan gharad saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da masu imani an yi musu alƙawari ina fata an fahimta wannan shi ne abin da ya kawo akwai wani littafi da ake kira ar-rabt wa tanasub baina ayatil qur'an al-karim na i'dad muhammad sayyid maudi littafi ne da muhimmanci an gane ko a cikin ilimin wannan fanni a cikin wannan ilimi na ilmu al-munasabat yake cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma takunu fi sha'nin yace da al- lamma bayyana Allah azza wa jalla ihatata ilmihi bi kulli shay da Allah ya bayyana cewa ilmin shi ya kewaye komai an gane ko wa ihsa'a a'mali ibadihi kuma Allah ya faɗi cewa shi zai kiyaye ayu- ayyukan bayinsa wa kitabatiha kuma za a rubuta wa kana fi dhalika taqwiyatun liqulubi awliyaihi a wannan aya ta gaba ce ya kawo kenan a wa ba da an bayyana Allahu anna fadlahu ala ibadihi kabir bayan Allah ya bayyana cewa yana yin falala mai girma ga bayansa ko wa annal wajiba alaihim an yashkuruhu kuma abinda an wajibi su gode ma Allah tunda Allah ya ce yayi muku baiwa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu Ay, an yashkuruhu bi dawami ta'atihi wa tarki ma'asiyatihi in za a gode ma Allah shine a doge akan yi masa da'a kuma a bar sabonsa wa annal qalila minhum humush shakiruna sai Allah ya nuna masu gode mishi yan kadan ne don ya ce qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun kaga ba su gode ma Allah ba saboda sun yi ma Allah ƙarya sun mai da wani sashi halal sun mai da wani wani sashi haram ba tare da hujja da dalili ba yace to zakkarahum huna bi ihatati ilmihi bi shu'unihim sai Allah ya tunatar da su anan da kewayewar iliminsa don ya ce inna Allah ladhu fadlin 'ala nas walakinna akthara nasi la yashkuruna da yawan musu gode mai ba to da wanda ya gode da wanda bai gode ba Allah ya san kowa shikenan don haka sai a yi hattara ban sani ko mun fahimci wannan ba to wannan shine dalilin da ya sa shi in ji abin nan abu madi an ka kawo wannan aya kusan dai duk dai ana tahiya abu guda kaga cewa sakamakon da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawali Allah ya nuna cewa ya san da shi shi munasabar da ibnu ashur ya kawo kenan shi ko wanga sai ya nuna cewa a'a wato tare da cewa Allah ya ma mutane ni'ima sai dai waɗannan su mutane ko da yawan su su gode mishi ba to sai Allah kawo aya ya nuna ya san duk abin da ake aikatawa kenan sai anan sai mu haɗe da waɗanda suka gode ma Allah da waɗanda ba su gode ma Allah ba duka Allah ya sami ya san kowa ko to sai ya zama to wagga aya tana matsayin kwaɗaitarwa da kuma sawa karsashi ga masu imani tunda in Allah ya san abin da kuke yi na alkhairi ai sai ku ƙara kuma tsoratarwa da firgici da narko ga kafirai saboda ba su aikata sabo da musulmi mai aikata sabo su san cewa fa Allah ya san su abin da suke aikatawa kaga munasaba ta bayyana wallahu ta'ala a'lam taw yanzu mun samu munasaba sai mi dada sai mu zo zuwa ga sharhul mufradat kuma cikin jalale ne don da shi muke aiki saboda mun ga ya dan hi saukin kalmomi wa ma takunu mai jalalain ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka kasance ba da an ka ce ta kunu ba a san ko da wa ake magana ba shi yasa ya haɗi sunan wanda ake magana da shi an gane ko amma waɗansu malamai suna iya saba ma wannan sai su ce wa ma ta kunu ba za ka kasance ba ayyuhal insanu ya kai ɗan adam sai ya zamanto ta kunu anta anta ar-rasul ko ko anta al-insanu ka san ɗalibin ilimi in ya ji maganganu waɗanda bai sani ba kada kai saurin cewa kuskure na ce ai maka bayani in daidai ne sai ka karba kaga wanda yanzu wa ma takunu wasu ka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam su ake nufi wasu ka ce a'a wa ma takunu anta ayyuhal insan don Allah yana kiran al insan kuma yana kiran ar rasul ya ayyuhan nabiyyu a cikin alqur'ani akwai shi ya ayyuhar rasulu akwai shi ya ayyuhal insanu kuma akwai shi cikin alqur'ani to wa ma takunu ba za ka kasance ba ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sha'anin yace fi sha'anin ai amrin a cikin wani sha'ani ko al'amari wa ma tatlu minhu ai min sha'ani ba za ka karanta ba min sha'ani ko daga shi wannan sha'ani intabihu nan shi yasa wato wani lokaci ko da kana son ka yi bayanin mufradat dole sai wani ilimi ya shigo kaga nan ya kawo ya ce wa ma tatlu minhu ai ash-sha'n aw Allah sai ta yi in babu malami ba za ka gane menene ake son a ce anan ba domin ita wannan min malamai sun yi sabani kanta shi kanshi wannan hudin nan malamai sun yi sabani kansa to amma ya za mu yi mu gane ina fata an fahimce ni sai ka koma cikin littattafan tafsiri amma ni littafi guda na zan amfani da shi in yi maka bayani sauran bayanin kuma sai ka koma mu malamai ka diba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi ina faɗi da kyau don ka jiya muna ji ko yace to da an ka zo fi sha'nin yace to wad-damiru fi minhu a'idun ala sha'ani an gane ko kenan wa ma tatlu wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu sai waɗansu malamai sun kace shi hudin nan yana koma ne zuwa ga alal sha'ani an gane ko kenan wa ma tatlu min sha'ani ba za ka karanta wani sha'ani ba to kaga ga bahaushe in an ce sha'ani ai sha'ani ba a karanta shi ko duk da yake ita kalma ta sha'ani ga wai dauko ta a ga larabci domin kalma ta sha'ani larabci ce wane yana cikin sha'ani to duk wani al'amari larabawa suna kira ne sha'an kenan wa ma tatlu minhu ai mina sha'ni domin ya ce wa ma takunu fi sha'nin ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba to wa ma tatlu minhu ba za ka karantawa cikin sha'ani ba domin karatun da kake yi shi kanshi sha'ani na mun ji wannan da kyau ya ce wa min ƙur'anin tafsirun liddamiri yawwa ya ce to wa khussa min al'umumi mi yasa da anka ce wa ma takunu fi sha'anin sai anka ce kuma wa ma tatlu minhu min ƙur'anin ba za ka karanta cikin sha'aninka ba ƙur'ani saboda shi ƙur'anin kanshi cikin sha'ani yake amma mahi muhimmancin sha'ani shine ka karanta ƙur'ani ka yi aiki da shi ko ba haka nan bane shi yasa idan aka fidda shi da anka ce min qur'anin ba wai dan qur'ani ba sha'ani bane a'a shi qur'anin shine mafi girman sha'ani shi yasa yace min qur'anin tafsirul lidamir wa khussa min al-umum li'anna al-qur'ana huwa a'zamu shu'unihi sallallahu alaihi wasallam yace wa qila waɗansu malamai sun kace ya'udu ala tanzili kenan da anka ce wa ma tatlu minhu an gane ko sai sun ka ce wasu abin da suka wato wa ma tatlu minhu ay min tanzili ba za ka taba karantawa ba minhu daga shi alqur'ani domin an ce at-tanzil shine alqur'ani ba sani ko mun fahimta ba waɗansu malamai sun ka ce yace to wa fussira bil qur'ani li anna kullu juz'in min min minhu qur'an domin shi qur'ani da anka ce wa ma tatlu minhu ai mina tanzili min ƙur'anin domin dukkan ƙur'ani ana iya ce mai ƙur'ani don ƙur'ani sai ka ja ce wai ka kaji wata magana wai wai duk ƙur'ani kuma a ce mai ƙur'ani yanzu in ka karanta aya guda muna iya ce mata wannan ƙur'ani ina fata an fahimce ni malamin balaga ya ce utliqal juz'u wa urida bihi al kullu ko ba ka nan bane saboda shi ƙur'anin sunan shi daga ƙira'a ne ƙara'a ya ƙara'u inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu sannan fatiha an kire ta qur'ani Allah ce wa laqad atainaka sab'an min al-mathani sace mi ita fatiha ita ce qur'anin gaba daya in za ka magana sai ka kawo hujja da dalili sannan ya ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli sace mi alfajir duk sai an sabce qur'ani cikin sallar alfajir shi yasa wallahi mu ba mu son rigima in ka faɗi magana ka ba da dalili wannan shi ne don haka cin mutumci wani kai zahin kai hari wani wallahi duk rigima ba ta warware matsala sai ka ba da dalili ka ce kaza dan dan qur'ani in ka ce utliqal juz'u wa ubi ce bai yadda ba to gashi a alqur'aninci ato mun gane ko to sannan kuma ya ce waƙila waɗansu malamai sun ka ce ya'udu alallahi shi wa ma tatlu minhu damirin zai koma zuwa ga Allah kaga fassara nawa kenan uku wasu ce minhu mina sha'ani wasu ce minhu mina tanzili wasu ce minhu minallahi to sai dai in ka ce min Allahi sai zaman wa ma tatlu min indillahi min Qur'ani ba za ka taɓa karatu ba min indillahi daga wajen Allah ma'ana karatun nan da ya hito daga wajen Allah min Qur'ani na abin karatu domin an ce min minhu min tana iya ɗaukowa can wancan minhu ai min ajilihi domin in ka ce min sha'ani ai min ajili sha'ani in ka ce min tanzili tab'idiyya ce ba ta aliliya ba min ba'd tanzili in kace min Allah min indillahi libtida'il ghaya ne ya za a yi kace ka gane alqur'ani baka san larabci ba kuma larabci ba wai irin wannan ba kaifa haluka haza hazi ba haka ba da larabcin sahafa mm ka'idodin ilimin kaga yanzu in kace min sha'ani min ta'aliliya ce an gane ko min ajili sha'ani kenan wa ma tatlu minhu ay min ajili sha'ani in ka ce wato min tana komawa zuwa ga alqur'ani ta zan tabi'idiyya wa ma tatlu minhu min qur'anin ay wa ma tatlu min at-tanzili min qur'an ko ka ce min at-tanzili min li bayanil jinsi ce kana karanta sha'ani shine alqur'ani gaba daya min qur'ani in ka ce kuma min min Allah damiri minhu ya koma zuwa ga Allah to sai ta koma libtida'il ghaya domin mi domin ya ce wa ma tatlu minhu min qur'anin ai wa ma tatlu min indillahi ai alladhi mubtada'uhu min Allah to sai ka ce duk a watsar da wannan kawai a zo shikenan ita cewa wa ma tatlu minhu min qur'anin baka taba karanta qur'ani ba shikenan wallahi wannan ba zai yiwa ba amin wa ma tatlu min indillahi min qur'anin to kaji abinda malamai sun ka kawo wa ma tatlu minhu to shi na mai jalalaini kun ga ya kawo mu wannan saboda mai jalalaini yace ai mina sha'ani ko wa ma tatlu minhu ai mina sha'ani kaga sai yi shiru yace awillahu to kai ni zaka gane cikin wannan ni zaka gane abin da sha'ani awillah shi yasa don Allah daliban ilimi kada mu ce za mu yi amfani da larabci kadai kuma kada mu ce ba za mu yadda da ƙa'idodin ilimi ba kuma kada mu ce ba za mu yi mu'amala da malamai ba kuma kada mu ce ba za mu yi amfani da manya-manyan littattafan da za su warware mu da matsaloli ba wannan ina kira ne zuwa gare mu to wa ma tatlu minhu min ash-sha'ani ai mun yi bayanin shi min ajli sha'ani ko awillahu ko ko min indillahi damirin yana iya koma zuwa ga sha'ani ko ya koma zuwa ga tanzil ko ya koma zuwa ga Allah kaga mun samu ƙarin magana ɗaya wanda shi mai jalali bai kawo ta ba ina fatan mun fahimta sai yace min qur'anin ba za ka karanta wani abu na alkur'ani an zalahu alaika wanda Allah ya saukar maka wala ta'amaluna ko ba za ku aikata ba khatabahu ma'ana Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana kai tsaye wa ummatahu da al'ummasa kaga shikenan sai tiyati me za ka fahimta a wannan kaga dole yana buƙatar ka waye ka san mi ka san in an faɗi magana in baka gane ba wani in kace mai to khataba huwa ummatahu yayi masa da shi da al'ummarsa magana shikenan mi ake nuhi sai ce kai haba shikenan dai bar shi dai haka nan dai ai ta tayya ai ta tayya gidan wa ma'ana nan abin da ake son a ce farkon magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ake da ya ce wa ma takunu fi sha'anin bai ce wa ma takununa fi sha'anin ba wala ta'malu sai ce mi wa ma takunu fi sha'ni sai ce mi wa ma tatlu minhu min qur'anin bai ce wa ma tatluna minhu min qur'anin ba kaga nan sai ce mi amma wala ta'maluna min amalin bai ce wala ta'malu min amalin ba can sai ya fara da magana da manzo wa ma takunu sanan da yazo sai ce wala ta'maluna yace kenan ummatahu can da an fara da shi shine mai daraja an gane ko shi ne shugaba to daga baya kuma sai an kasa saura baya kuma haka nan aka yi ba a ce shugaba ya zo sannan a ce da mi da magoya bayansa to wa ma takunu nan shugaban ne gaba ɗaya khairu khalqillahi ajma'ina wala ta'malu sai an kasa ku ciki shin mun gane wannan waɗansu malamai da sun kace al-insanu aka nuhi sai sun kace babu canji wa ma takunu an hankalta ma lafazin al-insan lafazin mutum guda ne wa ma takunu ayyuhal insan wala ta'amaluna nan al-insanu aka nuhi saboda mi saboda ma'anar shi jam'i ce al-insanu yana zaman towa jam'i wal asr innal insana lafi khusr tace illa alladhina amanu sun kace babu canjin da an ka samu to mun ji wannan da kyau wala ta'maluna min amalin ko ba za ku aikata wani aiki ba ce ta'maluna khatabahu wa ummatahu min amalin ba za ku aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhuda sai face mun kasance masu shaidu ya ce ruƙaba'u ba raƙaba'u ba ha? ruƙaba'u an gane ko fu'ala'u rike da kyau fu'ala'u yana daga cikin jumu'a na at-taksir an gane ko fa'ilun wani lokaci jam'in shi na zuwa fi'alun wani lokacin zuwa na kuwa fu'ala'u an gane ko kalima ta faƙirun mala abdullahi a larabci ya jam'in sheke fuƙara uku fu'ala uke nan to raƙibun mai tsaro jam'in shi ruƙaba'u a dole ai guda guda mu yanzu irin wancan irin wancan tahiyya babu yadda da ita saboda karatu sai da ka'ida ake ganewa babu yadda mu wuce ba mu baka ka'ida ba don ka'ida za ta taimaka ma a koda yaushe to yanzu ka gane faƙirun fa'ulun fuƙara'u fu'ala'u to raqibun an gane ko fa'ilun jam'uhu ruqaba'u to shine annan baka cewa raqaba'u ka wuce to illa kunna alaikum shuhudan sai mun kasance masu shaida masu tsaro o iz tufiduna lokacin da tufiduna yace ta'khuduna kuke gaugawa asalin tufiduna ma'ana ne yace ta'khuduna kuke riko fihi da shi ai al'amalu aiki me yasa bai ce tufiduna ba kuke kutsawa an gane ko ko ko kuke saduwa sai ce kuke riko saboda in ana zancen aiki sai a ce ka rika aiki kuma bahaushe bai cewa ka rika aiki sai ce ka yi aiki amma shi balarabe yana iya cewa ka yi riko da aiki wa ma ya azubu ya ce ya ghibu ba zai ɓoyo ba ko shine ya ghibu ba zai faku ba in ji malaman zaure an rabbika daga ubangijinka an gane ko min mithqali gwargwadon wazni zarratin ko in ji mai jalalaini gwargwadon kwayar zarra menene zarra sai ce asgharu namlatin wato tururuwa mafi karamcin tururuwa ita ake ce ma zarra to amma yanzu zamanin da muke ciki za mu ga waɗansu suna nuna cewa zarra shine atomic wannan wannan abu wanda ake aunawa to sai malamai suke cewa fassara atomic da ita ake nufi kuskure ne an gane ko sai alal akalla ba za a ce kayi kuskure ba sai in ka yadda da cewa nan ita zarra wato kinayatun an asghari shay an gane ko abu mafi karamci komi karamcin abu to sai zamanto da zarra da mi da tururuwa za su shiga ciki amma wasu ka ce zarra shine abin da kake gani idan aka kulle window ko mu ce taga ko fenetar kun sani in hasken rana na shigowa za ka yi ta ganin wata ɗan ƙananan abubuwa wasu ka ce shi ake nuhi da zarra muna fahimta ko to amma dai duk inda ta kai ta kawo ko dai mu fassara shi da tururuwa ko wannan abin da ake gani cikin mi cikin wato kussuwa ko kafa ta mi ta taga inda rana take shigowa ko abin da ya kama da haka amma ba za mu fassara shi da atomic ba miyasa saboda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi rahimahullahu jami'al muslimin yace in kace waccan kadai ake nufi kenan ka nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wata kalima ta zo cikin Qur'ani ba su gane ta ba sai da zamanin kansu eh dole mu ga ah gare mu ga maka illa an gane ko amma an ka ce kinayatun an asghari shay a'a zarra a zamanin su tana daukar wannan abin da ake gani a can tsatsage window ko kuma taga zarra tana ɗaukar mitu ruruwa to su sun gane wannan to sai kuma yanzu zarra ta zo an ƙara mata ma'ana domin kalma tana iya ƙara samun ma'ana sai ka ƙara da atomic lisigariha sai a ce tana ɗaukar ta asgharu shay domin shi ma cikin halitta yake amma waccan ma'anonin na farko ba za a kore su ba mun gane akwai maganganu sai in mun dawo yawwa ya ce to wa ma ya azubu an rabbika kenan ya ghibu an rabbika ba zai faku daga ubangijinka ba min mithqali zarratin gwargwadon wazani ko ma'auni ko nauyin zarra asqaru namlatin kenan mafi karamcin tururuwa fil ardi shin a cikin ƙasa ne wala fis sama'i ko da a cikin sama yake wala asghara min zalika ko da abin da yafi haka zama karami ne ba zai koyu ga Allah ba kenan wala akbara ko ko abin da ya fi haka girma illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne yace bayyinun ko ba kadan bane bayyinun shine bayyananne yace huwa lauhil mahfuz shine lauh na al mahfuz wanda Allah ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin ba abin da babu cikin shi shine kuma ummul kitab Allah ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab anan shi ake nufi an gane ko to kaji yadda lamarin yake anan kalima ta mubin kafin mu dawo zuwa ga masa'i kalima ta mubin in ka gane ta a larabci daga abana ne yubin ismul fa'il ana kiran shi mubin ismul maf'ul ana kiran shi mubin sai in an ce al mubin in ka ji an ce bil fathi to ana nuhin ismul maf'ul in ka ji an ce al mubin bil kasri ana nuhin ismul fa'il saboda shi da ismul fa'il da ismul maf'ul duk haɗe suke ka riƙe da kyau in an ka ce almubinu bil kasri ismul fa'il kenan asalin shi almubyin ne in an ka ce almubin bil fathi asalin shi almubyan ne to larabawa su ce almubyin ba su ce almubyan sai ce almubin mun gane wannan to shin wanga illa fi kitabin mubin shin bil kasri na ko ko bil fatahi na alaramma an gane ko sannan shi mubinun kin nan asalin fi'ilin wani lokacin ya ta'adda wani lokacin kuma lazimi ne shi yasa da yawan malamai sun ce nan lazimi ne mubinun ai bayyinun wanda yake zahir domin in kace ya ta'adda sai ka faɗi abin da ya kawo to sai wasu malamai suka ce a'a mubin mubin ne ma'ana mai bayyanawa an gane ko kenan mai bayyana mi ya bayyana tunda in ya bayyana sai an samu mi abinda an ka bayyana almubiyan sai an ka ce mubiyan yana bayyanawa yana bayyana kudura ta Allah domin duk abin nan da abin da Allah ya rubuta a cikin shi yana nan shi kuma idan aka zo za a same shi zai bayyana wannan abin mun ji wannan da kyau to ka je ɗaiɗaikun kalimomi abin da wagga aya ta kumsa dama aya in tana da alaka da aƙida tana da alaka da gaibi akwai matsala a ramma shi yasa masu mahiyancin masu ƙarya zancen gaibi na tun da kaji gaibi ya taho sai mutum ya ci wake ya ƙoshi katon kaddara kawai shi cewa gobe kaza za a yi gobe kaza za a yi gobe kaza za a yi kai sai kuma ana gaskata shi wani har kabbara za a yi mai a ce Allahu akbar Allahu akbar ya halaka ko Allah ya kyauta to sai mu zo zuwa ga daidaikun kalmomi da ke ayat tana da matsaloli masu yawa mu ga abin da hali zai bamu wa ma takunu fi sha'nin ba za ka kasance ba a cikin sha'ani ko ba haka dan bane an gane ko wa fi sha'anin a cikin sha'ani kalima ta ash-sha'anu ka rike da kyau asalinta masdar ne asalinta masdar ne daga sha'ana yash'anu sha'anan alramma to mi take nufi kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun yace ita kalima ta ash-sha'an masdar sha'ana yash'anu shi ne sha'anahu ai qasadahu kaga kalma ta sha'ani hudi dai kakai amma baka san mami take nufi ba inda ce sha'anahu me yake nufi sai ka ce kai babu shi a'a akwai shi sha'anahu bi ma'ana qasadahu sha'ana yash'anu yaqsidu qasdan wa asluhu alhamzu wa yajuzu takhfifuhu wasu larabawa suna cewa sha'an sha'an sai a shafi mi sai a shafi alhamza wacce wa sha'anu aidan al'amru wasu laraba in sun kace ash-sha'anu suna nufin al'amru shine umurni shi yasa ake kiran jam'in shi shu'un ko ba ka dan bane eh akwai sha'ani wani yana cikin sha'ani ka gani an ce yana cikin sha'ani ba yana cikin wasu al'amura shu'unu tullab shu'unul maliyya ala ramma bari mu ta wajen maliyan nan ko inda aka ba dalibai kudi to wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba kaga daga nan ba an ka samo wani al'amari domin idan kana cikin wani al'amari za ka nuface shi ne wa ma tatlu abin nan wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ka karanta ba na wani abin karatu wala ta'maluna min amalin ko ba za ku aikata wani aiki ba a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi ya kawo wannan mas'ala da muka kawo ta cewa farkon aya an ce a mas'ala ta 426 a shafi na 144 yace fa in qila kaifa qala allah ta'ala wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin fa afrada kaga ce afrada an kawo abu zamiri sun maƙala sannan ya ce wala ta'amaluna min amalin ya ce fa jama'a wal khitabu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to ya an kai haka kaga ga majin larabci sai ce ah an ce wa ma takunu kuma a ce wa ma takununa ba ko wala ta'amaluna ko ba ka nan bane marbako ya an ce wa ma takunu sai a ce wala ta'amalu to me dalilin wannan yace ibnul ambari yace innama jumi'a fil fi'l al-thalith liyadulla ala anna al-umma أن الأمة داخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفئلين الأولين kenan ya ce saboda abin da ya sa an ka kawo wannan ibn al-ambari ya ce da an ka ce wa ma ta kunu fi sha'anin ɗaya wa ma ta tulu min humin ƙur'anin nawa biyu sai an ka ce mi wala ta'maluna min amalin ya ce saboda a nuna al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma tana cikin wancan domin ita ma kanta ba za ta kasance cikin wani sha'ani ba ba za ta karanta ƙur'ani ba face Allah ya sa abin da ta aikata kenan can farko sai aka fara da manzo sai aka ƙara da ita saboda a nuna maka mi a nuna maka cewa ita ma tana ciki don inda amtahi wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'malu min amalin ah kaga sai a ce shi kadai ne to amma yanzu da an ka ce wala ta'maluna min amalin sai an kai tambihi wancan na farko da na biyu an gane ko al'umma tai tana tare da shi wa ƙala gairuhu waɗansu malamai sun ce in ji mai as'ilatul ƙur'anil majid المراد بالفعل الثالث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وحده wasu malamai sun ce a'a kai shi kanshi wala ta'maluna min amalin ba ma jama'a aka nuhi mai yawa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake nufi wa inna ma jumi'a tafhiman lahu dama an kawo shi jam'i ne don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine tafhiman wa ta'ziman kama fi qawlihi ta'ala afatatma'una an yu'minu lakum wadansu malamai sun ce afatatma'una an yu'minu lakum an gane ko sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake nuhi shi kadai da kuma inda Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ko wa amalu salihah sun ce wal muradu bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaza qala ibnu abbas wal hasan wa ghayruhuma wa ikhtaruhu ibnu qutayba wa zujaj to kaga an ce ya ayyuhar rusulu zaka ce mi ai manzanni ake nuhi ko to sai wasu malamai sun ce a manzo guda ake nuhi kaga wani sai ce ji kariya don Allah malaman nan sun rama mutane ko ba ka nan bane to iya zaka gane abin da ake nufi inda za ka gane abin da ake nufi muna ganewa ko shi da an ka ce ya ayyuhar rusulu wannan lokaci alkur'ani yana sauka ko bai sauka to lokacin da ƙur'anin nan yake sauka manzo na akwai bisa doron ƙasa guda ko to babu wani manzo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a zamanin shi annabi isa na ce mubashiran bi rasulin ya'ti to kuma sai Allah ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati mi akulu to wannan lokacin wani annabi na zai ci shi yasa waɗansu sun ce nan girmamawa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don ba annabi Musa na da Haruna ba balle ka ce a'a kulu tun da mutum biyu na a shi shi kadai ne kuma annabi Isa bai same shi ba kuma ba wani annabi wanda zai zo kuma Allah ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ku ya ku annabawa shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a nan ba annabawa ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake nufi wasu kuma sun ka ce a'a shi ake nufi amma kuma tare da sauran annabawa duk da shi sun shuɗe don a nuna mai wannan saƙon ya shafe shi ya shafe annabawan da sun ka gabace shi to kaga in baka sani ba kaji an ce ya ayyuha rusulu manzo aka nufi sai ka ce kai mutanen nan akwai ƙarya gare su a ce ar rusulu kuma ka ce wai annabi guda ake nufi Allah ya kyauta to kenan wala ta'maluna min amalin ba za ku aikata wani aiki ba sai ce min illa kunna alaikum shuhuda sai face mun kasance shuhudan masu shaida ruqaba ko shuhudan masu shaida nan sai kai hattara domin kullun kun san mai shubha zai zo maka da shubha Allah nawa ne a aqidar musulmi daya ko to nan kuma Allah ce illa kunna alaikum shuhuda sai mun kasance masu shaida kunna bai ce illa kuntu alaikum ba sai ka ce nan annunu rike da kyauwa annunu litta'zimi girmamawa ake nuhi da nunun shuhudan kuma jam'i ne na shahidun ko shahidun shi ma litta'zimi girmamawa ne ga Allah ba ana nuhin akwai alloli daban-daban ba sai ka ce wanga yana matsayin mujmal yahtaju ila tafsil ko ko yana matsayin mutashabih yahtaju ila al-muhkam ko ba haka nan bane tunda nan ya ce shuhudan ka ce jama'a mai yawa ake nufi ko ba karan bane sai a ce a'a litta'zimi ko ma zuwa ga ayoyin da suke fassara aqida ta musulmi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun qul huwallahu allahu lam yalid wa lam yakul lahu laysa kamithlihi shay'un to kaje da zaka cewa illa kunna alaikum shuhudan sai mun kasance nan shuhudan muna halarci ko ba kadan bane ba masu kana iya cewa masu shaida ko kuma kace muna halarce domin wanda yake halarce shike mi shike iya bada shaida to amma in tabe wannan mas'ala ta shaida ta kan game da ubangiji ko kan ubangiji kadiba cikin wani littafi ana kiransa al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absarul islam bin waƙar islam a safha ta 115 sai kawo mas'ala ta shaida game da shaida game da ubangiji a cikin suratul an'am inda Allah ce qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillahu shahidun baini wa bainakum kaga nan wannan ya nuna cewa nan Allah yana shaida kuma Allah ana iya yin shaida akan kasancewar akai ubangiji to amma inda malamai sun kai sabani da an ka ce qul ayyu shay'in akbaru shahada shin za a haɗa shi da ƙulillahu an gane ko kana iya cewa ƙul ayyu shay'in akbaru shahadatan ƙulillah ko ko zaka ce ƙul ayyu shay'in akbaru shahada ƙulillahu shahidun baini wa bainakum wannan mas'ala tana da alaka da aƙida domin idan ka ce kul ayyu shay'in akbaru shahadatan an gane ko sai ka ce wato kul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah menene yafi girman ayi shaida a kansa ko menene fi girman yayi shaida sai ka ce qulillah sai ka tsaya ya zan mi ya zan Allah shi kanshi ana kiran shi shay'un don kul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah kaga kenan shay'un din nan ya kuma zuwa ga wa ya kuma zuwa ga Allah amma waɗansu sai sun kace a'a kul ayyu shay'in akbaru shahada kace menene yafi girman ayi shaida a kansa domin ana shaida akan kasancewar ubangiji ko ga bane in baka yadda da akwai Allah ba akwai wani abu wanda ya kamata kai shaida akan shi irin kasancewa akwai ubangiji babu ko ko kul ayyu shay'in akbaru shahada wane ne yafi girman yayi shaida ai shaida ta Allah ta fi girma to sai sun kace bakin nan za a tsaya in ka faɗi wannan sai ka ce qulillahu shahidun baini wa bainakum ka ce Allah shine zai yin shaida tsakanina da ku saboda eh, su abin da yasa ba su ce a haɗe ba dan ka a kira Allah shay'un amma a aƙida ta ahli sunna ga lafazi na qur'ani ya zo laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir kuma qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah nassi ne da alqur'ani ya tabbatar da ana kiran Allah shay mun ji wannan da kyau ka ji wa da kyau to illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi sai mun kasance masu shaida gare ku a lokacin da wato kuke tufiduna in an ce tufiduna asalin shi daga fada ne in tabe fada ya fidu shine abu yami ya zuba wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq mun fahimci wannan da kyau ko to tufiduna yanzu an ƙara alhamza ne a fada ne yanzu kuma domin fada ya zubo wato tufidu kamar kana zubawa ma'ana idan ka zubu a kan abu an gane ko to sai ya zamanto kamar tuttuɗowa ne kake yi ma'ana lokacin da kake aiki idan aikin ka gamsu da shi kana son shi to kamar ka zubu ne baka da damar ka ja da baya shi yasa Allah ce fa idza afattum min arafatin kaga asalin afattum ba wai in kun ka hito ba fassara shi ta hakika idan kun ka tuttuɗo domin fada shine abu ya zuba a fada kuma ya zuba ma'ana idan kun ka zubar da kawunanku to kaga za iya gane abin da ake nufi to iz tufiduna fihi saboda Allah yake cewa lokacin da kuke mi kuke kokarin kuke afkawa cikin wannan al'amarin sai Allah ce mun san abin da kuke aikatawa ka san babu abin da da hatsari a ce lokacin da kake aikata abu an san mi an san abin da kake aikatawa yanzu kaga mutane ba su tsoron mala'iku a ina su tsoron mala'iku sun yi tsoron jandarma da mala'ika sun yi tsoron polis da mala'iki sun yi tsoron soja da mala'iki ba ba ka dan bane sun yi tsoron dogari shi ma dogari ma mai abin nan da mala'iki sun yi tsoron dan tauri da mala'iki ba ba ka dan bane to amma mu aje wannan iz tufiduna fihi lokacin da kuke aikata shi ai Allah yana nan yana sani da wannan abin kai bari batun jandarma ko wani abin nan yanzu mutane sun yi tsoron kyamara kasan kamera sun yi tsoron kyamera da mala'iki alhali su mala'iku suna ɗauka abin da ka kai kuma ka bane ita ko kyamera cikin ɗaki sai kai haka a babu kowa shi kenan sai a kashe wuta sai baturi ya ce akwai infrarouge akwai na'urar da har cikin duhu tana gani duk sace-sacen da aka yi a ma'aikatu da bankuna ni ake tsoro na'ura amma wasu sun manta da cewa mala'iku na nan ba shi ya mamance ma da mala'iku na ya rubuta ba ruwa ne da zancen mala'iki illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fihi lokacin da kuke bi kuke wato abkawa a cikin wannan al'amarin Allah subhanahu wata'ala ce mun san abin da kuke aikatawa a cikin littafin at-ta'bir alqur'ani na ustadu Dr. Fadl Samar Ra'i da wannan aya malamai sun yi bayanai akan ta masu yawa wanda fa'idodi da ba na son mu wuce su a cikin littafin استاذ الدكتور فاضل سام الرائي اصفها تدري da wato uku zuwa ɗari abin da zuwa ɗari da hudu yake cewa in ka duba akwai ayoyin da sun ka zo a cikin surori guda biyu irin waɗannan ayoyin suna da kamanceceniya ta fuskar lafazi kuma suna da kamanceceniya ta fuskar harda aya inda Allah ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كو ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين cikin suratu saba'i ne wannan cikin kuma yunus ya ce wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wa la asghara min dhalika wa la akbar illa fi kitabin mubin to kaga ta fuskar harda ya kamata ka san bambanci sannan ta fuskar balaga ya kamata ka san bambanci me yasa aka kawo kaza a nan can ba a kawo kaza ba to shine sai ya ce ayatu saba sai an ka ce la ya azubu anhu ka rike kenan cikin suratu saba imi an ka kawo lamun cikin suratu yunusa wa ma ya azubu mimun an ka kawo sannan wa ma ya azubu an rabbika a cikin suratu yunus can kuma cikin suratu saba la ya azubu anhu mithqalu dharratin sannan kuma mithqalu dharratin a cikin suratu mi saba a cikin suratu yunus min mithqali dharratin sannan kuma fi samawati wala fil ardi a cikin suratu saba bil jam'i cikin suratu yunus fil ardi wala fis sama sannan kuma da an kace mi bi taqdimi samawati ala al ardi fi samawati wala fil ardi kaga can cikin suratu saba samawati jam'i na kuma su an ka fara kawowa a cikin suratu yunus kuma sai an ka kawo fil ardi wala fis sama'i an ka kawo ta mufrad kuma an ka kawo ta mi an ka kaddama ardu akan as-sama sannan yace wala asgharu min zalika wala akbaru bir raf'i a cikin suratu mi cikin suratu as-saba cikin suratu yunus yace wala asghara min zalika wala akbara bin nasbi eh ba shi yiwa na ka zo ka dokar a qur'ani ba wasa bane fa irin yadda muke son mu yi ma qur'ani karan tsaye a taya karan ba zai yiwa ba to menene dalilin da yasa na farko ta har da dai kaji yadda suke to ta biyu kuma shin menene bambanci ta fuskar bayanin larabci idan mai jin larabci ya mai san wanda san balaga ta alkur'ani da larabci idan ya ji ya san akwai bambanci me ya bambancin wannan uslubin na waccan surar da na waccan surar sai sun ka ce amman nafiyu bila fi saba da an ka kawo la ya azubu anhu fali annal kalaba ala sa'a saboda ana bayani ne kan kiyama wasa'atu istiqbalun ita ko kiyama abu ne wanda bai zo ba zai zo faja'a bila addallatu alal istiqbal fi nafi da an ka ce la ya azubu anhu saboda ana zancen kiyama ne an gane ko can cikin suratu saba ko ba haka nan bane wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala rabbi la ta'tiyannakum ko ba zance take zance ba sai an ka kawo la saboda ita tana kore mi tana kore abin da zai zo gaba ya ce wa amman na fiyu bi ma fi yunus ita ko yunus sai an ka kami ma ya ce fali annal kalama alal hal ana magana yanzu yanzu illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fihi ya ce wa ma mukhtassatun bi nafi hali ita ko tana da alaka ne da mi da hali an gane ko ko kuma abin da yake yanzu da abin da zai zo gaba sai ya ce faja'a bi kulli harfin almawdi'u alladhi يليق به ألا ترى إلى بدء الآية قال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة فنفي بلا لما كان الكلام على الساعة تو سيكما يتي da Allah ce wa ma ya azubu la ya azubu cikin suratu yunus kuma yace wa ma ya azubu yace an rabbika faja'a bid damir fi saba li'annahu taqaddama dhikru rabbi alimul ghaibi fiha وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلا وربي لتأتينكم عالم الغيب ستي لا يعزب عنه to kaga sai mi sai kawo mi sai kawo damiri don sunan Allah ya riga ya gabata yace walam yataqaddam dhikru lahu fi surati yunusa cikin surati yunusa kuma ba a ambaci Allah ba cewa an kai wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fi kaga babu sunan Allah shi yasa ce wa ma ya'zubu an rabbika bai ce anhu ba muna ji da kyau yace wa amma ziyadatu min fi surati yunusa da ƙur'ani ya zo da yunus in an ce ziyara ba ana nufin an ƙara abin da bai da amfani ba a'a a ƙa'idar larabci ko ba a kawo wannan harafin ba ma'anar za ta zo amma sai an ka zo da shi shi da ake cewa sila litta akidi wa amma ziyadatu min fi ayati yunusa da ƙur'ani ya kawo min a cikin suratu yunus wa adamu zikriha fi ayati saba ba a kawo ta ba fali anna siyaqa kulli ayatin minhuma yaqtadi dhalika saboda kowace tana da siyakin ayat yana buƙatar wannan me ya dalili yau akan wannan yace wa zalika annal kalama fi ayati nusa ala ihadati ilmi llahi bi ilmi alghaibi wa annahu ya'lamu kull shay suratu yunusa tana aya tana bayanin ne ilimin Allah ya kewaye komai shi yasa ce wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fi yace wa amma fi ayati saba ita ko ayatu saba fal kalamu ala sa'a ibtida'an dan can kiyama ake yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi yace to faja'a bi ilmil ghaibi taba'an lis sa'a kaga ya zo da ilmul ghaibi ne amma farkon magana kan kiyama yake yi shi yasa kenan nan ba a tsananta ba ba a kawo ta'kidi ba amma fi ayati nusa fal kalamu ibtida'an ala ilmil ghaibi tun farko an fara ne da zancen sanin Allah don an ce wa ma takunu fi sha'nin kenan farkon magana kan ilimin Allah na dole na a ƙara wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama kaji shi yasa sai an ka caccanza ko wani an ka kawo ziyadatu min a cikin waccan sura a cikin waccan sura ba a kawo shi ba mun gane wannan da kyau duk da yake an kawo gaibi amma ba kan shi aka magana ba a cikin suratu saba ana magana ne kan mi kan kan kiyama mun ji wannan da kyau ko to Allahumma amin ana nan ma sha'anin nan wagga aya yau ko ita kadai za mu dauka Allah sai dai mu tsaya kanta saboda na iske akwai kayoyi masu yawa cikin ta eh in nace kayoyi na karatu na karatu duka nushi an gane ko to wa ma ya'zubu ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الشيخ عبد اللطيف أحمد شويرف mal babban malami na kasar Libya wanda ya rasu ya karantar da mu Allah ya ji kan musulmi a cikin tashihatul lughawiyya a shafi na 500 da ta takwas yace da anka ce wala ta'maluna min amalin yace larabawa a cikin tashihatul lughawiyya wani larabci ya zo ana cewa al'amalatu bi ma'ana al'amal wal ummal a larabcin zamani sai ka ji an ce al'amala ya ce bi ma'ana al'amal wasu in sun ce al'amala suna nufin al'amal aiki ko kuma al'ummal ma'aikata ko ba haka nan ba ne to wasu malaman loka suka ce duk in ka diba kalima ta al'amala an gane ko da al'imala da al'umala ta zammi ta zan musallasul lugawi sun ka ce abin da ake nufi da ita a larabci asali shine ladar da za a biya mai aiki in ce al'amala u'ti al'amilu amalatahu ko imalatahu ko umalatahu ko ba ka nan bane shine abin da za a biya ka da shi to amma yanzu sai ana amfani da wannan kalma ana nufin aikin karan kanshi ko ba ka nan bane sai wasu malaman lugu suka ce wannan ha bai yi ba da haka bai dace a yi wannan amfani da wannan kalima ba amma a ce wai ana nufin ma'aikata ko ana nufin aiki sai dai a yi amfani da ita da wato abin nan al'umlatu wal'umalatu ajru al'amili wa yuqalu amiltu alqauma umalatahum idza ataituhum kinan amaltu alqauma umalatahum na ba mutane ladasu amma majma'al lugha alqahira sun kace kalima ta al'amala da al'imala da al'umala ya halatta a yi amfani da ita duk da yake asalinta tana nufin mi tana nufin ladar biyan mutum abinda za a biyan shi salari ko mu ce ko salar ko sun ka ce ya halatta ai amfani da ita ana nufin mai aiki ko kuma aiki sun ka ce bi in an kai amfani da lugha ana nufin wato an yi amfani da abinda suke kira isti'mal wanda yake majazi ko alma'anawi wanda ake kira almajaz alaqatuhu as-sababiyya kenan kana iya cewa wato ra'aitul amalata kana nufin mi na ga ma'aikata ko kuma ra'aitu a ataituhul amalata na ba shi mi aikin shi ko ko al'amilu qaddama al'amalata ai qaddama al'amala sun ka ce ya halatta don mi in ka yi amfani da abin da ake kira as-sabab yanzu in ka ce wato misali ka ce al'ummal ma'aikata an gane ko sai ka kira su al'amalata ko ba ka nan bane kamar yanzu in ka ce ra'aitul amalata kaga nan in za mu fassara sai mu ce na gami na ga ladan aiki amma ka ce ma'aikata ake nufi sai a ce an yi hasfu an gane ko ra'aito ahlal amala na ga waɗanda sun ka cancanci a basu biyan su yasa in baka gane ba ka zabu da ka ce abu kaza babu shi kadi ba dai cikin wannan safha ta 518 Sheikh Abdul Latif Shuru ya kawo ni da nan tsakaro mana ni to wala ta'maluna min amalin asalin shi wala ta'maluna amalan sai an ka ƙara min dan ta'akidi in tabe min ana ƙara ta gabanin mubtada a larabci littakidi ana ƙara ta gabanin khabar ana ƙara ta gabanin mi ana ƙara ta gabanin maf'ulun bihi a'a ana ƙara ta gabanin mubtada ana ƙara ta gabanin fa'ili ko maf'uli littakidi rike da kyau kenan gabanin fa'ili gabanin mi maf'ul gabanin mi mubtada to nan ɗaya daga cinsu ne wala ta'maluna min amalin asalin shi wala ta'maluna amalan sai an ka ce min amalin an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirun ai an taqulu ma ja'ana bashirun nan fa'ili ne لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي ما لكم إله غيره نسي أنك تي من إله sai a ƙara ta gaban mubtada ko gaban fa'il ko gaban maf'ul don saboda ta ƙara ƙarfafa ma'ana fa tukhriju in ji malaman usulul fiqh annafi min adh-dhuhuri fil umumi ila tansisi fil umumi in nafi yazo an gane ko yana zahiri to in min ta shiga sai ta ƙara fito da shi baro baro shine abin da ake nufi fa tukhrijul wato annafi fa tukhrijul umum abin nan min adh-dhuhuri fil umumi ila tansisi fil umumi kaji aikin ta in ta zo gaban waɗannan إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك كو من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بقى بند ذي بويواغ أبنجيجنك عن ربك أه؟ وأكي نفينا عن ربك ku ba mu amsa an rabbika wa ake nufi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to allah ba ubangijin kowa bane to dan mi an ka ce an rabbika ba a ce an rabbikum ba ko ba a ce an rabbil alamin ba al idafatu lit tashrifi cikin qur'ani shi na da yawa shi sa in kai ta ganin shi tun warkon qur'ani zaka ta ganin inda Allah ya danganta rububiyya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da tashrifihi kuma irin yadda ya bauta ma Allah ba wanda ya bauta ma Allah shi sa wani lokaci sai Allah ya fitar da abin zuwa gare shi wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla alhasanati wa qad khalat min qablihim almathulat wa inna rabbaka ka ka لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك كا كا كا وانحر in an kai idafa zuwa gare shi littashrifi don tashi ubudiyya babu irinta isa wani sai cika to an ce min rabbika kuma an ce alhamdulillahi rabbil alamina a ta alamina ubangijin kowa ne kuma wagga ita ko ta dabanci eh ko ba ka bane وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة كو في الأرض ولا في السماء كاغنن أستاذ الدكتور فاضل سامر رائي سيمنتا ميسا تونا أنك فارا زنزنشن كسا sannan an ka te zuwa ga sama can cikin suratu saba sai aka fara da mi da sammai sannan an ka yi ƙasa bai yi bayanin wannan ba watakila ko ya bayani ban gani ba dai amma me hikima saboda as-samawatu can intabe jam'ina nan kuma as-sama'u ko ba karan bane mufrad ne al-jinsiyya ce anan can sammai bakwai ba shikenan ba to nan da anka ce fil ardi wala fis sama'i to da arzikin kasai bakwai ake nufi da mi kuma sammai bakwai ake nufi al-jinsiyya ce domin mi domin siyaki yake nuna wannan ai anka ce babu abin da yake koyuwa ga Allah fil ardi in ka ce kasa daya wala fis sama'i da sama daya to sauran sammai guda shidda akwai abin da zai koyu ga Allah kasai akwai abin da zai boye ga Allah babu to kenan nan aljinsiya ce domin in kace kasa guda ake nufi kenan akwai abin da zai boye ga Allah a cikin sauran sammai guda shidda ko kuma kasai amma in kace aljinsiya ce fil ardi a cikin jinsin kasai wala fi sama'i da jinsin sammai mun ji wannan da kyau ba ta kare ba fa kai wai wai wai wai wai wallahi wannan aya sai ko gobe ina ganin sai an koma kanta akwai dan sauran bayanai karshe karshen gaba mu yi musu gaugawa to da an ka ce fil ardi wala fis sama anan dibo an fara da mi an fara da mi da ƙasa ko can kuma an fara da mi da sama saboda can ana zancen kiyama ne wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a ita ko kiyama in za ta farawa bala'in daga sama yake farawa fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar bari mu karatun gida namu kuma fa idza baraka ko kuma idza bariqa in sabanin qira'at mun ji wannan idza shamsu wa idza nujumun wa idza aljibalu wa idza alisharu idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat ko baka nan bane idan sama'un fatarat duk dai in ana zancen kiyama zaka ji ana zancen sama halin sama yana canzawa to shi yasa tunda an kai zancen sai an ka ce la la yazu anhu mithqalu dharratin fis samawati sai an ka fara da ita nan kuma sai ana zancen mi sanin gaibi waɗanda ake magana da su suna ƙasa shi ko ɗan adam tunanin shi shi yasa 'yan falsafa suke cewa Allah ya san abubuwa a jumlace an gane ko amma bai san abubuwa a fayyace ba a'a ku da kuke ganin kuna cikin ƙasa ku da muke magana kanku tunda kan dan adam din ake to wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi allati ta'ishu fiha eh dan bayani na wani kawo wala fi sama an gane ko wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin bari mu kawo bayani kan qira'at duk da yake qira'at kin sun zo da sabani amma ba za mu kawo bayani kan qira'at ba mas'ala guda zan faɗa kan abin nan sai mu zo sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala an gane ku sati mai zuwa ko gobe a gobe nake son cewa bayani da sati sati ya tayi da ni an gane ko wa ma ya azubu an rabbika akwai kira'o'i daban-daban akwai wa ma ya azibu za mu zo bayanin kansu insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu na rai akwai qurra da sun karanta wa ma ya azibu an gane ko imamul kisa'i ya karanta wa ma ya azibu sauran kuma sun karanta wa ma ya azubu a cikin qurra alqira'atul mutawatira nake zance an gane ko kenan sai ka kiyaye in ka jona ya karanta wa ma ya azibu sai kai hattara an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama ina fata an fahimce ni an gane ko ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إمام حمزة قارئ نكوفة ده إمام يعقوب الحضرمي البصري ده إمام خلف خلف العاشر سنكرنتا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر kenan kaga nan akwai wanda sun karanta wala asghara wala akbar amma can cikin suratul saba babu wanda ya karanta da fatha to za mu zo mu gani yasa wasu ka karanta wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin magana ta karshe wadda zan kawo shine cewa kun san ana cewa halittar da Allah subhanahu wataala yayi mafi karamcin ta shine mi karamcin halitta mi ne sun ka ce shine mi zarra ko ba ka dan bane sai a ce zarran nan daga gare ta babu wata halitta wadda take karama ita ce mafi karamci ko wannan magana tana buƙatar gyara sai a ce ai ita zarra daidai gurgudun zarra shine karamcin abin da Allah halitta wa wannan magana ba wai ina so in saba ma wani ba amma ta saba ma nasiri na alkur'ani zarra ba ita ce karamcin abin da Allah halitta ba amma tana daga cikin mafi karamci miye dalilin mu kaga nan da can a cikin suratul saba da yace wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati sai wala asgharu min zalika kaga ashe akwai abin da yahi zarra zama karami wama takunu fi sha'anin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fi wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asghara min zalika da haka akwai abin da yahi zarra zama karami to ina shiki Allah ya bar maka ne sani ko ba ka nan bane don haka waɗanda 'yan falsafa da suke cewa ilimin Allah Allah ya san abubuwa a jumlace bai san abubuwa ba a fayyace wannan magana mi take kahirci a sunan ta gakka tsaya wani kwane kwane duk wanda ya ce Allah ya san abubuwa a jumlace amma bai san abubuwa a fayyace ba mi a suna ne sai ka ce kahiri ka huta amma ba ni na ce kahiri ba saboda ya karyata Allah eh Allah ya ce wa ma ya azubu an rabbika bin misqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin kaka ce akwai abinda Allah bai sani ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin kace Allah bai sani ba Allah ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san dukkan komai kace a'a wai akwai abubuwan da Allah bai sa ba bai sani ba petetar wa kaka ga ma petetar ni kace mini petetar petetar din wa ko kace mini nawa mahalan ka san dai abubuwan nan me me din wa in bar abinda Allah ya ce in yadda da abinda wani baturi ya ce wanda shi kanshi bai san abinda zai zo in an jima ba ga ayoyin da suke nuna ilimin Allah ya kewaye komai ba da wuya ka buɗe aya cikin alkur'ani in dai ana zancen ilimi ba za ka iske an nuna ilimin Allah ya game komai ba alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah Allah bi kulli shay'in alim inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komi ya san komi kai ne wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna dan haka Allah ya yi gaskiya yan filozofi sun yi ƙarya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh